الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد آه النبي سليمان عليه السلام wato ita sai da Bilkisu bayan ta gaya musu cewa ma kuntu qati'atan amran hatta tashadun ban kasance mai yanke kowane lamari komin kankantansa ba ma ko da ba muhimmi ba har sai na tara ku sun ce members na cabinet din nasa mutum ɗari uku ne da sha uku kowanne akalla yana commanding sojoji a ƙarƙashinsa sun kai mutum dubu goma sha biyu to da haka idan ta kira su duk mataki da aka ɗauka na guda ɗaya na bai ɗaya to zai zama kowa daga sojojin da yake commanding yaƙi za a fita in wani abu ne ma to su ɗin ne to shine sai ta ce ku bani shawara me kuka ga za a yi ƙalu sai suka ba ta amsa suka ce nanu ulu kuwatin mu da to su duka members ɗin na cabinet ɗin maza ne wato members na council ɗin duka maza ne ita kaɗai ce sarauniya ko mace ta ce suka ce mu dai kamar da kika ga kika san mu ba gudu ba ja da baya nanu ulu kuwatin mu ma'abuta ƙarfi ne wa ulu basin shadidin ma'abuta kuma wato jarunta wajen yaƙi masu tsananin jarunta a wajen yaƙi ba mu da raganci kwata-kwata da haka dan ya ciro wasiƙa ya ce mu zo muna masu sallamawa kar umar girman ka wannan ba zai firgita mu ba
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين
والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين suka ce amma dai duk da haka wal'amur ilaiki mataki na ƙarshe magana ta ƙarshe naki ne duk umarnin da kika bamu shi za mu ɗauka fanzuri ki duba ma za ta amuri na da me za ki bamu umarni mu dai muna nan ƙarƙashin biyayya kuma muna nan yadda kika san mu da ƙarfin nan da kuma jarunta na yaƙi ba gudu ba ja da baya umarnin ki kawai muke jira
قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها فجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون to anan wurin kamar yadda maulana shi yake faɗi ya zo fassara nan wurin yakan ce abun mamaki abun dariya ga mazaje masu ƙarfi sun yi wa kansu kirari cewa nanu ulu kuwatin mu ba abota ƙarfi ne wa ulu ba su shadidin ma abota jarunta na yaƙi ba tsananin jarunta wanda ba gudu ba ja da ba amma da suka zo ni kauya suka ce wal amru ilaiki ba ilaika ba suna mazaje masu ƙarfi jarumai ba gudu ba ja da ba amma kuma ƙarƙashin shugabancin mace mace kuma kowa ya sani malamai suna cace sama wato Allah ya sa mata nono a kirji saboda ya nuna tana tafiya akwai fargaba da ga kirjinta na motsawa alaman ba za ta iya jarunta ba har dai wanda ake nema irin da namiji yace walamu ilaiki fazuri ma za ta bi qalat to ita ta jarraba lamura da yawa sarauniya ce yar sarki jikan sarki ko sarki ko da ke malamai kamar yadda muka faɗa a jiya cewa sun ce babanta ya haifi sarakuna ‘ya'ya sun kai guda arba'in ita ce ta ƙarshe waɗansu malaman tafsiri suka ce a kakanta ne babanta shi na arba'in ɗin da ya rasu ya batta ita kaɗai ya haifa wani suka ce a shi ɗin ne baban ne ya haifi sarakuna arba'in da yana wazirci ma wani sarki shi baban waziri ne to sarkin ko ba abin da iya banda kwacen matan mutane duk garin kalla ka samu mutumin da sarki bai lalace da matarsa ba da haka matan mutane ke kwace wazirin ko ya da tsananin kishi da haka yake aure kaga yana zaune bai aure ba har wata ran wato cikin isoshin da ake cewa babata aljana din ne yadda ake aure aljana yana wazirin sai ya gamu da wani mutumi suna tafiya tare bai san shi ba yace ni ko in ka yadda zan baka ya aure yace wallahi ba zan yi aure yace me yasa yace mai gida yace sarkin kasar mu ba abin da ya sai kwacen matan mutane ni ko ina da dan kishi ba zan yi ba yace banda yata in na baka ta ba ta ba ta ba zai iya mata fyaɗe ba zai kwace ta ya matsa ya matsa sai ya bashi ya ce to bari ga gaskiya mu aljanu ne da haka yata ba za ta iya tafi karfinsa to da ya bashi aure waziri auren sai ya ɓoye matar a wani waje da ya ɓoye ta sai har ta yi ba masa bilkisu to ana nan ana nan daji zirwayan masu cewa kakanta ne ya fi sarakuna arba'in din ba babanta ba kenan nan sai zama babanta shine ya zama haka to ana nan sai aka haifi bilkisun kyakkyawa wata aljana ne babanta mutum to sai da ya ji labari shi kuma sarkin da ya ji labarin kyanta sai ce ah kana da ya kyakkyawa irin wannan amma baka ga mun ba sai yasa aka daure wazirin ya za a kwatanta masa wurin sai ya je ita gwada ta ji labarin take ba damuwa da ya zo ta shirya masa da ya shigo ya bar sojojinsa waje da ya shiga wani suka ce sai ta bashi guba ya ci sai ya mutu da ya mutu sai suka naɗa ta wani suka ce a wato daga baya ne a bayan ya kashe babanta ya zama sarki yana kai da ya zo sai ta bashi guba ya ci ya mutu sai aka naɗa ta zama ita ce sarkin garin saba ɗin gaba ɗaya ala'ayi halin magana tabbatacciya shine dai uwarta aljana ne tunansa raihanatu binta sakan babanta kuma mutum To, to ta jarraba lamura da yawa, ta kuma gaji sarauta nan ta, ta karanta littattafai na baya da yawa ta sanya sarakunan suke kai hari gurare. Da haka saboda wannan jarraba lamura jaruntansu bai ruɗe ta ba, cewa gamu da ƙarfi gamu da jarunta kai ki ji tsoron komai ki ba mu wani wannan bai yaudare ta ce to mu faɗa masa ba. A'a, sai mata musu naziya ta ce ba haka ake yi ba. Qalat innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha su sarakuna fa ba haka suke lamarin su ba yadda suka saba innal muluka idza dakalu qaryatan sarakuna in suka shiga gari suka kai hari yaki in dai yaki ya kaure da su da wani gari suka fada garin to afsaduha barna za su yi a garin wato ruguza garin za su yi gaba ɗaya tunda lokaci ne na yaki ba saurarawa kowa afsaduha sannan wajalu a izzata aliya azilla za su nemi suwaye da shugabanni a garin manya sarakuna shugabanni na garin da suka yaƙa su za su kama rannan su ne zama yan fursuna a sun tsira da rai kenan a kulle su a fursuna su ne kaskantattu wanda suke da kaskantattu kuma su ne za a dan babba dan wazirci da wasu dan makamai da wannan dan dama su an dade ana cutan su dan a samu loyalty din su a samu samu biyayya ma sabuwar gwamnati da ta zo ta kafa su kuma manyan na da a kama a daure su zama su ne kaskantattu a izzata aliya su mai da manyan gari su zama azilla su zama kaskantattu Allah sai ya tabbatar da wannan magana da ta faɗa cewa kazalika yaf'alun haka ko suke yi na farko maganan ta ne wannan karacin ko maganan Allah ne Allah ce gaskiyan ta ne haka sarakuna suke wannan magana kuwa ba ta buƙatan wani experiment a wani waje don a tabbatar haka ne duk inda gwamnati ya juyin mulki to duk wanda yake da babba saramar ake a waye garin juyin mulki yana daure ne yana fursuna ne a daure yake duk wanda yake talaka ne ko kaskantacce rannan ko da yana daure mata yi watakila a sake shi a ce gwamnatin ba ta daure shi kan zalunci misali ko kuma wanda duk zaka samu ba daure an yi juyin mulki a kowace kasa a duniya ba to zaka samu talaka ne a gari idan kuma yaƙi aka kawo gari Allah ya kiyaye wata daula mai karfi ta kawo yaƙi wata daula ta ruguza ta duk manyan sarakunan daga wanda aka kashe sai wanda za a kama a daure dole shi yasa Allah da ta faɗi wannan magana Allah ce haka ne wa kazalika yaf'alu haka ko suke yi wannan bai taba tashi a ko ina ba kai ba ta da mu wanda zai kace bari mu taurin kai wannan aya mu bari mu sake tsari za mu je mu yaƙi wani gari in mun yaƙa manyan gari ko ba za mu daure su mai su kaskantattu ba dan mu saba wannan karatu na Qur'ani ba bai iya ko ba su imani Qur'ani ba dole haka zai ko sun yadda akwai Allah ko ba su yadda akwai shi ba wannan tabbasin wa kazalika yafalu
وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون fa inni mursalatun ilayhi bi hadiyatin fa nadiratun bima yarji'ul mursalun wa inni sai tace musu to ba haka zamu fito masa ba ba yadda kuke kirari da jarunta zamu fada masa ba haka ake yi ba yanzu ga hikiman da zamu ni na ganin ga abin da zan yi wa inni mursalatun ilayhim bi hadiyatin zan shirya wata hadiya in aika masa da ita in aika musu da ita zan gani fa nadiratun zan jira bima yarji'ul mursaluna da mai masu saƙon na za su dawo da shi wani amsa za su dawo da shi a nan zan gane idan basara ke ne ke nema ya kawo mana hari don ya yaƙe mu saboda wasiƙar da ta buɗe ta karanta ta ga bismillahir rahmanir rahim sai ta tambayi waziran nata akwai wanda ta ga wannan karatu waye mai wannan sunan aka ba wa na gefen ta babba ya duba ce wai wai wai ai Allah Allah ya ja zamanin ki ina tsammanin wannan watakila sunan wani babban aljanni wanda yake taimaka wannan basara ke in zai yaki sai na biyu ya duba ya ce a'a ni ma ban san wannan sunan ba amma duk yadda aka yi yadda muke da masu ba mu sa'a mu ma ina tsammanin shi ma watakila wani aljani ne a cikin zauren sai wani matashi ya duba ya ce ranke daɗe wannan ba sunan wata halitta ko aljani ba ne ba zai yi aljani ya karɓi sunan nan ba duk yadda aka yi wannan sunan sarkin sama ne mai taimakawa Sulaimanu wanda shi ke ba shi ƙarfi Allah ɗin nan sunan sarkin sama ne Ar-Rahman da Ar-Rahim ko sufofinsa ne sai ta ce haba yanzu wannan magana ya fi kwanta mun na fi ganin haka ɗin to sai sai ta ce bari ta tura masa da hadiya a ta gani ta ga me masu saƙon za su kawo in sun je za mu gani in ya karɓi hadiyar to basara ke ne wato yana son mamaya ne kawai kaman wato abin da kira expansionism daula tana so ta ƙara faɗi ta mamaye wata daula ta ƙara a cikin ta zama expansionist state misali to irin wannan mamaye yake so ya mana mumma ya yaƙe mu don ya ƙara faɗin daula sai dai ya mai da ƙasar mu kamar wata jiha kamar wani colonial abin nan region haka a kamar wani colony nasa ya mana mulkin mallaka bi mai yarjewar mursal zan ga da menene ya su dawo da shi
فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون لما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون to da suka taso za su zo shi huda huda ya tsaya a wurin duk yana ganin shawarwarin da aka yi da amsa da aka bayar da cewa za a turo sai maza ya tsuntsu ne daman sai dawo gashi gashi yadda suka ranka ne ce to ba damuwa tunda addiya suka taso turo ya kira aljanu ya ce to su je su dama alkur'ani ya ce cikin aljanu da aka wurin masa wa shayaɗina kulla banna'in wa gawwasin wa akharina muqarrani fil aswad wa min ash-shayatin man yanbusuna lahu wa ya'maluna amalan duna zalik wa kunna lahum hafizin aljanun sukan shiga cikin ruwa gawwas wato mai iyo wanda zai shiga kasar ruwa ya je ya ciro wani abu sukan ciro masa gwalagwalai da lu'ulu da ma'adinai da diamonds daga cikin kasar ruwa kogunan duniya gaba daya da aka bai da matsala da wannan yana bukata ya ce su ɗebo ya ce a zo a fara wani road construction daga nan inda yake kofar fada har sai an kai mil ashirin da bakwai a shimfiɗa masa kwalta ta gwal kafin su zo ba wasu riko masa munduwa munduwa na zinare ba ne to a shimfiɗa masa kwalta ta gwal ita ko ta ba da munduwa munduwa ne na zinare irin tubali tubali haka na zinare guda adadi ana kunshe da su masu tsada da abubuwa na na karau da kayayyaki dai na na darjantawa a kawo masa hadiya shi ko take ta aljanu su shimfiɗa masa kwalta a yaɓe na zinare a gidan fada ga baki ɗaya a kankare gidan makwabta ma duk wanda ya makwabtaka da fada ko daga nesa ne shi ma amar fentin gwal kuma gwal ɗin ba o shimfiɗawa za a yi na takawa sannan ya ce a ɗebo mutane matasa samari da 'yan mata su yi kwalliya su yi addu'a samu su kankuli a jeranta su a ɗebo alja- 'ya'yan aljanu su ma a jeranta su su yi kwalliya a ɗebo dabbobi a daidai kan gwal ɗin suna kashi a kai hanyar wucewa kafin su zo su da kashin dabbobi akan hanyar kwalta ɗin ma kwalta ɗin kuma na gwal to ko sun riƙo hadiya suna zuwa da shi to shugabansu wanda ita sai da bilkisu alaihi salam tawakkala a kansu ana cewa munzir ibnu amrin shine shugaban tawagar da suka taso ya haɗo su ita ta haɗo su da 'yan mata guda ɗari biyar da samari guda ɗari biyar su 'yan matan nan sai aka ɓoye kama aka ce su su yi shigan mazaje su sa kayan maza su yi rauna da amawali su rika murya su rika tafiya irin na maza da koma irin na maza da jarunta irin na maza su kuma 'yan mazan aka sa su sa kayan mata su rika rangwani su na kamar su mata ne nan ma wajen wani hikima ne na a gano annabi ne ko basarake ne zai gano ko ba zai gane ba to suna zuwa da suka iso tun daga hanya mil ashirin da bakwai mil kasan mil ɗaya wajen kusan kilomita uku ne da haka in kace mil ashirin da bakwai wajen kusan kilomita biyu nake nema wajen kusan kilomita misali in kace mil arba'in da takwas kana da kilomita saba'in da biyu ne to kaga ko daga nan zuwa wani gari ne aka yi kwantar nan da haka da suka taso suna iso a a a a suna nikowa zinarin nan sai suka sai suka kwalta ta fara suka duba suka ga gwal ne sosai suka ce "Ah, to yanzu ina za mu kenan yanzu abin da muka riko mu je mu ce me aka aiko mu da shi bai zama irgilanci ba ko dai mu zubar ne sai ya shiga wace a to ai mu yan sako ne dole mu kai to amma mun ga za mu zama abin dariya gashi mun za mu taka a kofar gari ga dabbobi ma tun kafin mu iso suna ta kashi akan hanya dan dabbobin ma yasa an nemo tsuntsaye akwai wani tsuntsaye da a can masarautar saba din ba su taba ganin wannan tsuntsayen ba masu kyan kama masu ado yasa aka je aka farauto masa su a daji alayhi salam aka jeranta su ma tsuntsayen su yi- su- su- su zo su zauna da fukafukai su yi kwalliya ga dabbobi ga 'ya'yan mutane kyawawa ga 'ya'yan maza da mata ga 'ya'yan aljanu kyawawa maza da mata shikenan suna zuwa suka ce "To yanzu ma zubar da namu aka ce a kar mu zubar mu karasa suka karasu suka zo suka zo suka zo suka jibge abu suka ajiye a gaban shi annabi Sulaiman alaihi salam ya ce menene kuka suka bubbude ya ce to ah, to wannan kan ba ku gani bane a baya ba ku wuce shi bane a can hanya kuna ta kace mun wuce ranka ya dade amma ya muka iya shi dan sako dole ya isar da sakon da aka aiko shi da shi falamma ja'a sulaimana yayin da shi dan sakon kaga ja'a nan da mufradi yana nufin shi munzir ibnu amrin shugaban tawagar kenan tunda shi ke jagoranta tare da ba shi kadai bane daman ta ce idan kun je in kuka ga ya hada fiska yana muku muzurai yana daka tsawa yana daddaga murya to kar ku razana ba sarake ne na duniya ba zai gagare mu ba amma in kuka ga tun daga nesa yana saka muku fiska yana muku gushi yana ya muku kyakkyawan karɓa to ku firgita annabi ne ba basarake ba ne to hakan kuma aka yi da ya- suka ƙara su annabi sallallahu alaihi wasallam cikin murmushi da wannan to kafin su ƙara eh, da da suka ƙara su cikin murmushi ya karɓe su sai gaban su ya faɗi daman ta ce in ya zare muku ido ya muku musurai to hankalinku ya kwanta in ya muku murmushi ko to gaban ku ya faɗi ka ji saɓani lokacin ya zare ido ya- ya- in ya in ya mutuke musu fiska nan ne ya kawata hankalin su ya tashi yace nan ne kar ku razana basara yake ne kawai duniya ne mulki yake na ko ba zai iya da mu ba tunda ba azzalumai muke ba daman azzalumi kawai ke iya kada azzalumi wato wani ne in ya zo same ka azzalunci kawai zai iya kada ka amma in ba zalunci kake ba ko mulki yana iya tabbata wato ko da ba musulmi bane ke mulki in zai adalci mulkin yana iya zama amma in azzalumi ne ko musulmi ne Allah zai kauda shi barantana ko in ba musulmi bane kaga ba zai dade ba kenan insha Allah ah ah, fallatin ah, sai ya karbe su ya ajiye su ah, cikin bushasha da fara'a suka zauna sai suka ce ga abin da ya kamu yace "Ah, ba ku gani bane atimiduna ni bi malin ni za ku ba wa kyauta na madadi wato ni za ku ba wa kyautan dukiya na gwal fama atani Allahu khairun mimma atakum ai abinda Allah ya bani na mulki a ajji annabta ma gefe na mulkin duniyar ma abinda Allah ya bani yafi abinda Allah ya baku bayan tana kuma alhamdulillah ga annabta ga shari'a ga addini ga musulunci bal ba haka bane antum bi hadiyati kun tafrahun kun kun zo ne kuna alfahari da dan hadiyar da kuka kawo kun dauka ko kun kawo wani ne wanda zai karba yana jin dadin abun yana yana yana saboda neman duniya nake nema ko kaɗan.
ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون أبايت يا فما آتاني الله خير مما آتاكم مولانا شيخ داوود متر جلانو yana yawan buga misali da wannan aya dangane da waɗanda Allah ya musu baiwan alkur'ani da haddace shi da kuma wanda Allah ya ba su abin duniya wayannan Allah ya ba su qur'ani da haddace shi da saninsa bai ba su abin duniya ba waɗannan kuma ba su abin duniya bai ba su qur'ani ba to in ya zama waɗannan suna suna suna wulakanta makaranta qur'anin ko suna raina su saboda garin ba su da abin duniya to shi yakan ce makanta ƙwayan su ce musu fama ata ni Allah khairu mimma ataku abinda Allah bani yafi abinda Allah ya baku misali yana cewa ma'addacin Qur'ani yana ya cewa mai abin duniya da kai da abin da kake da shi na duniya duk Allah ya lance ku kai kuma in ka saka ce da ni da abin da na haddace akai na Allah ya lance mu in baka zama arni ba ka zama arni dole tunda Qur'ani ne akan kaga da kayan gammo ne kake da abin da yake kanka kayan gammo ne Allah ya lance shi ya lanta da ni da kayan gammo misali kayan komin tsadan kayan ko wani kayan abin duniya amma ka ce da ni da abin da na haddace Allah la amma na da kai da abin da ka mallaka wanda kake alfahari da shi nan Allah la ce ku irji ilaihim annabi sulaiman ya ce dan aikan shi munzir ibn amr irji ilaihim koma musu ka ga musu fala wallahi lamul qasami la wallahi fala natiyannahum za mu zo musu ga nunun tauki lalatiyanna lanatiyannahum za mu zo musu bi junudin da rundunoni junudin jam'u jundin jundun runduna junud rundunoni na yaki la qibala lahum biha waɗanda ba za su iya tare wannan rundunonin ba ba za su iya ba kuma in mun zo din wala nukhrijannahum minha adillatan ita da kanta tace a idza da karuka ta asuda wa dalu aizata aliya azilla fa nukhrijannahum minha azillatan wahum sagiruna za mu fidda su daga garin wallahi suna kaskantattu suna ƙananan mutane za mu kama su mu ruguza su mu fito da suna kaskantattun mutane daga garin
قال يا أيها الملأ ويكم ياتي ياتيني بعرشها قبل أن ياتوني مسلمين قال يا أيها الملو أيكم ياتيني بأرشها قبل أن ياتوني مسلمين أنا to da suka koma aka gaya mata sai ta ce a'a ga irin yanayin yadda ya karɓe su din daman ta ce in ya karɓe su cikin murmushi da fara annabi ne da kuma irin karfin ikonsa da sauransu ta ce to wannan ba basara ke ba ne annabi ne ba za mu iya yaƙi da shi ba da haka mu shirya a shirya mana tafiya mu tafi can to gadantan nan na zinare shi wala arshin azim din nan sai ta sa aka kulle shi cikin ɗakin ta cikin wani ɗaki cikin wani ɗaki har ɗakuna bakwai an kukkulle da makulle masu ƙarfi ga zaratan sojoji masu gadi suna gadin wannan gini wannan fada nata to bayan ta taso annabi sai ya samu labarin tasowanta sai ya juya ya tambaya a fadansa ya ce yayyar malau ayyukum yatini bi arshiha waye zai ya dauko mun gadan nan nata da huda huda ke yabo wala arshin azim qabla an yatuni muslimin kafin su iso min nan suna masu sallamawa zai kawo mun gadan gadan ya riga su isowa sai qabla an yatuni muslimin nan qala fitu قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوى مقامك وإني أنا لقوي نبي قال عفريت من الجن anan sai wani babban aljani mai ƙarfi in an ce ifrit aljani mai ƙarfi mai taurin kan tsaya wanda duk inda aka aike shi ba zai tsaya hanya ba sai ya kai ya dawo da cikin gaggawa da ƙarfi da iyawa shine ifrit jam'insa afari qala ifrit qala ifrit min aljinn ana atika bi qabla an taqul makamik sai wani babba cikin aljanu mai ƙarfi mai iyawa ya ce ranka ya daɗe tun da daman kana zaman shari'a ne da safe ka yi zaman fada da yamma to na ma alkawari zan kawo ma gadon nan kafin ka ƙare zaman kotu ka koma zaman fada na dawo ba nan yaman ba nan kuma inda annabi sulaiman fadarsa take a falastin nan kudus inda yanzu yahuda ke faɗa da falastinawa din a wurin ne yace kafin ka tashi ranka ya daɗe daga zaman daga zaman kotu ka koma fada na je na ɗauko gadon din na dawo wa inni ni qabla an taquma min maqamika kafin ka tashi ka wato kai taya daga kotu ka koma fada wa inni alai la qawiyyun minni mai karfi ne kuma amintacce zan kawo shi lafiya lau ba abin zai kwarzani kuma ina da karfin yin haka to da ya faɗi aka sani sun zan ce a ina neman da fi ka gaggawa wannan ya yi tsawo da yawa daga yanzu zuwa yamma ina ba zan iya jure wannan ba yi tsawo akwai wanda zai iya yi da sauri fiye da nasa shine kala قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقلا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم
قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رأيه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال الذي عنده علم من الكتاب sai babban malamin nan siddiqin annabin Allah shi siddiqi ne ma annabi Sulaiman kamar yadda Abubakar yake siddiqi ma sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama haka shi ma siddiqi ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma annabi Sulaiman ana ce masa Asif ibn Burkaya sai yace shine allazi inda ilmun min alkitabi Allah ya hore masa ilimin at-taura yana da ismul azam wanda za a ja allazi idza di Allahu bi ajaba idza nudiya bi استجاب وإذا سئل بي أعطى وإذا نودي بي وإذا نودي بي أجاب إن أن كرا الله ده شي زي أمسى إن أن ما زي بادا تاكي يا ده wannan ismin to sai ya ja ya kafin sai ne izini allazi inda ilmun min alkitabi yaje ranka da ana atika bi qabla an yartadda ilayka tarfu ni zan kawo maka shi cikin kifta da bismillah kana kifta da zaga shi izini kawai nake nema shi wannan wali an ce babarsa innar wato annabi Sulaimanu ne alaihi salam wato da babarsa da babar annabi Sulaimanu ya da kanwa ne shi kuma siddiqinsa ne wannan abu mujizar annabta tana iya amma ya kasa mata shine take neman wani wanda bai kai darajar mujiza ba ya kuma kafi karfin ifiriti sai wali ya fi karfin aljani bai kai kuma annabta ba dole sai allazi indahu ilmun min alkitab dole a samu wani ne wanda ke siddiqi ne da ismu nazo zai tasarrufi yanzu nan ya fi karfin na aljani bai kai kuma na annabta ba wato mu'jiza ce take so ta aiki karama ta yi mata aiki saboda aikin ya ya kasa a mu'jiza ce da kanta shine annabi nan ke cigiyawa zai yi shi ma da zai yi alayhi salam amma da yake abun ya kasa ana neman wani wanda ya hauro wanda bai isa kuma can sama ba to shine jama'a annabi Sulaiman sai ya ce masa ya yarda ya izini take yana karanta ismin sai ga annabi ya yana rufe ido ya daga sai ga gado a gabansa falamma ra mustaqirran inda ga gado tsaye kan kafafunsa su ko sun baro can gida gidan nan kuma na kulle cikin daki cikin wani daki cikin har dakuna bakwai kuma duk a kulle kuma ga ga zaratan sojoji masu gaji dan haka wannan fa ayat tana gaya mana wato wato waliyai ne da karamominsu kuma wai shin qur'ani kam jama'a yana karanta mana labarai ne irin mu kada ta ce na'am wato abin da ya faru kenan ko kuma a wajibin mu ne mu imani da shi wajibi ne a imani da shi ba kaman jarida bane ka kanta ka wurgar ka ce maganar banza na yan siyasa kawai ba kama haka bane yin haka ridda ne ma qur'ani dole ka karanta dole kuma ka yadda ka imani wannan abin yana faruwa wannan fa waliyi ne na annabi Suleiman na bani Isra'ila ba waliyi ne na kuntun khaira ummatin ujalin nasir yayi karama ba waliyin zamanin annabi Muhammadu bane waliyin zamanin annabi Suleiman yayi karama ya zama Qur'anin da ake tilawa ake biya in ka haddace Qur'ani baka haddace ba kai ba muhaddaci bane ma'ana ka haddace Qur'ani ba ka haddace labarin karamar wannan waliyin da bai kai waliyan Annabi Muhammadu ba sauran sunan ka ba ma haddace ba da saura akwai ayoyin da baka haddace ba kuma wannan labari ne na karamar wani wali Allah yake ba kuma dole ka kai da bai kai waliyan zamanin Annabi Muhammadu ashe kenan duk wanda ya inkarin waliyai da karamomin su ya inkarin nassin Qur'ani ko ya karba ko bai karba ba sai kuma ya yadda waliyan zamanin annabi sulaiman sun fi waliyan zamanin annabi muhammadu ya karbi wannan shi ma shi ma riddan ne dan kuntun kai ummatu jalin nasu ya zai da ita ko kuma yadda walittaka zamanin bani isra'ila ake samu maza annabi muhammadu ba a samu dan al'umma ne bata kai ta bani isra'ila ba nan ma riddan ne ita al'umma ne bata kai ta bani isra'ila ba ina mafita imani da shi dole kuma ko an ji ko an so inkarin wannan inkarin nasin ƙur'ani bayi da mafita wannan yasa a siddiƙan zamanin annabi sallallahu alaihi Allah ya ba su karamomi dan ya tabbatar da wannan yana na har alƙiyama ta tsaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam faɗi cikin hadisin Bukhari kitabul fada'il yana cewa laqad kana fi man kana qablakum mukallamuna wa muhaddasuna fa in kana fikum ahadun fa umar a wata ruwa min gairi an ya kunu an biya shi wannan musu bai rawato bukhari kawai ya rawato shi yace a cikin al'ummatan da suka gabace ku akwai mutanen da ba annabawa bane Allah na magana da su akwai mutanen da ba annabawa bane ba mursalai bane mala'iku na zuwa su yi magana da su ba tare da sun zama annabawa ba yace al'umma ta yin akwai a cikin su Umaru ma ɗaya ne a ciki Umar ibn Khattab cewa Allah na magana da shi in ji manzan Allah shi ya shekal islam ibn hijir al-asqalani mai sharin bukhari da ya zo shan hadisi yake cewa wannan magana ba umaru kaɗai ta shafa ba annabi na gaya mana ne umaru ɗaya ne a cikin waɗanda Allah ke magana su wannan al'umma wannan yasa sayyidina abubakar jalla ne nuna irin wannan karamomi da dama wanda ya fice a cikin wanda imam suidi ya kawo yake cewa ran lokacin da zai sai na ce sai da aisha ga nizar rasu na ba ki kyautan dabino kwando a shirin baki kwashe ba ko kuma in na rasu kuma ya zama na gado yanzu ya zama na gado ko kuma magada na ku biyar ne ma hum illa aka waki oftaki yan uwanki maza biyu da yan uwanki mata biyu ita ce yan uwana maza na san Abdurrahman na san Muhammad yan uwana mata fa na san yar uwata Asma'u guda daya wacce ce ta ukunta mu mata yace ga ta nan a ciki uraha jariya mata ta ummu khariya ta da ciki in na rasu za ta haifi kuma ya mace za ta haifa bata aiwu ba ummu khariya sai da sanan Abubakar ya rasu ta haihu ta tashi ta haifi ya mace aka san suna ummu kalsum jama'a lokacin babu scanning machine ba wani means da za a iya testing pregnancy ko a tabbatar da me ke cikin mahaifa ba babu ya suna wannan ba karama ba tunai ba ka tashi tsafi ba dole karama ne umaru ya yi wannan da dama na umaru kamma wata rana wani ya zo wurinsa ya ce malam ya sunanka ya ce sunana jamratu ibn man ya ce ibn shihab min man min alhurka aina taskun ya ce zati nazar bi ayya yace bi aini tasqu yace fi haratin nari bi ayya bi zatin sa yace a duka halaka fa kadi tarau daga shi kowa zai ce mala ya sunan kace suna na jamratu danwa yace dan shagu daga wace kabila yace hurqatu yace a ina yace haratun nari nake zaune unguwar mu kenan yace a ta ina a haratun nari yace yace a haratun nari a a zati nazar ya ce to in dai wannan magana ya tabbata yadda ka faɗa yadda maganan nan ka faɗa ya tabbata to maza ka tafi gida gobe da kama gidan ka suna ƙone yanzu bai ki tambaye mutum ya sunan ka ya ba sunan baban ka wacce ce kabilar ku ina ne unguwan ku da yanki da unguwa ya ce to maza gida ko mutum ya je sama gida ya kama da mutum saboda me ya hau makamin siddiqi a umaru a lokacin zai tasarrufi irin na yadda asu ibn burka ya nasu imani yanzu usman radiyallahu anhu ya yi wannan wani ya shigo wurinsa a fada sai ya kauda keke ba na son ganin mutum da alamun zina a fiskas mutumin sai ya tsure ya ce a wayin ba da rasulillah bayan annabi ya bar duniya kuma yanzu wahayi ya zo yake zuwa ya ce a'a ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzur bi nurillah ba wahayi bane ku ji tsoron ganewar mumin da mumin yana gani ne da hasken Allah Usmanu nan kafin ya rasu ya ga mala'iku ƙuru-ƙuru a ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ƙuru-ƙuru annabi ya ce masa after indana ya Usman kana azumi ko to gobe ka sha ruwa wurin mu ma'ana za a kashe shi a washe garin kenan ran juma'a kuma hakan aka yi da asar aka yanka shi radiyallahu anhu sannan Imran bin Hussein sahabin manzon Allah ne ya yi rashin lafiya shekara talatin yana jinya bai tashi ba sai yake gaya wani abokinsa cikin sabbai yace wani kaga kuna ta jajanta mun ciwo na wallahi ni ko ko kadan bai dame ni ba yace ka san me yasa ke ban sani ba yace nan inda nake kwance wallahi kullum mala'iku ke zo suna gaishe kullum yasa kullum nakan tashi gida a tashi a share gida zan yi baki amma dan Allah amana wannan magana don Allah in na warke na tashi karka gaya kowa in na mutu to na ma izini ka gaya mutu wannan sa'i bai faɗa ba sai da Imran ya rasu ce wannan ya faru da dama da sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan karamar wani abu ne tabbatacce a musulunci wanda yin karin wannan ko kula shi ma ba a yi an dauke shi alul bid'ati ne alus sunna bai karam bai inkarin wani yayi amma yanzu gajo na yake yanzu kansa alus sunna yana zagin wani cewa ba su da karama gaskiya ne annabi ya ce ka alkiyama ta da la taqumu satu hatta takunu sunnatu bid'atan wa takunu bid'atu sunnatan dama haka ne alƙiyama ma tsaya ba sai an juya sama ta zama ƙasa jama'a suna kirari wa bidiya ita ce sunna suna kirari wa sunna kuma ita ce bidiya yau ka ji imani da karama wale shi ne bidiya ka ga sadaka rasulullah annabi ya faɗa ne ba zai faru ba ai dole ya faru tun da alƙiyama ba ta tsaya ba tukunna to wannan kenan an yi wannan da za su yi na ali yana da wannan da dama sahabbai sun iri waɗannan da dama da jalla amin jami'a na nuna karama annabi ne ya ja su tun yana nuna musu da mu'jiza suna mamaki wannan ma tun annabi na kiran su ku zo ku ga wannan mu'jizan suna inkari suka ce ba su yadda ba sun ki karba da yake annabi ne ya yi tabin su a hankali har suka imani suka karba ba su mutu ba su ma zai suna abin da annabin ke yi da sunan karama abin da annabi ke yi sai gashi sahabi na yi da sunan karama wannan kenan قالت عند علم الذي عند علم من الكتاب انا اتيك بي قبل ان يرتد اليك طرفك sai as in burka ce ni zan kawo maka gadan nan kafin kiftawan ido an yartar da ilaika tsarfu ka kifta idan kai sake buɗe maka na kawo ma gadan falamma ra'ahu wanda suka ce ayi sun ka sun ka da kai ya daga duk da kiftawan falamma ra'a musu gidan da annabi ne buɗe ido ya ga gado a gabansa sai ce kala haza min fadli rabbi wallahi wani yana cikin falalan ubangiji na liyablu wanniya yana jaraba ta ce a ashkuru zan gode au am akfur ko zan butulce masa fa man shakara ni dai na gode masa domin duk wanda ya gode ba inna ma shukuru nasu yakan gode ne ya gode ne dan amfanin kansa fa man kafar wanda ya butulce kuma Allah bai da bukatar godiyansa fa inna rabbi sai ubangiji an gani mu mawdaci ne karimun mai karamci bai bukatar godiyar mai godiya wannan aya ta karamar wannan wali na asir ibn burka in ka ta da sutul kafi ashabul kafi sun yi bacci shekara 309 ba su mutu ba ba su suma ba har suna jujjuya wa nuqallibuhum zata lamini wa zata shimali wa kalbuhum basin da ra'abil wasi har da karansu ba su mutu ba kaga karaman waliye ne ittifaqan na malamai ba malamin da ta ashabul kafi annabawa ne kowa yadda waliye ne kuma karaman su kai sai ba ka yadda wannan sun fi al'umma ne Muhammadu ne ai kaga wannan a kaikaice ne ma wannan da'awa ta yan wahabi a kaikaice da ake so a dasa mutane a kokwalin su yadda tukunna al'umma su bata kace bane sai da daraja kafiran bane za su fi kafiran su daraja al'umma bane za su mu'minin tun jin mu'minin su daraja kaga annabi Muhammad ake relegating a hankali jama'a su saba da wannan ba faɗa da baka ba amma duk an ai ba za in kare waɗannan ko sun yi kare ba su yi kare na bane sai ba amma ba su yarda na annabi Muhammad ba kenan ashe sun yarda bane sai sun fi al'umma annabi Muhammad kenan kaga shirin ba shirin musulunci ba shirin arna ne shirin yahudawa ne a hankali a shigo da wani bashin na musulunci da ya gamsu cewa al'umma bani zala ta fi al'umma annabi muhammadu amma musulmi ne kuma masu wannan da'awa ana gane wannan sannan a yadda kuma a hankali ko kwalan mutane a musu wanki su yadda cewa a karamin da ke faruwa can ko kusa nan ba sa faruwa don su can sun fi mu zama na Allah kafiransu ko sun fi kafiran mu daraja a uzu billahi kai da gani wannan kasan ba a musulunci aka haifi wannan karatun ba dan waje da musulunci ne shegen karatu ne shigo wa yi wa man kafar wanda ya kafirce fa inna rabbi sai ubangiji na da wallahi ga fa inna rabbin ganiyun mawadaci ne karimun mai yawan karamci
قال نكروا لها عرشها ننظر تهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون da aka kawo gadon sai aljanu suka lura kaman in ta iso watakila suna ɗan sansana da wuya annabi Suleiman bai aure ta ba suna tsoro kada annabi Sulaiman ya aure ta ita kuma uwarta aljana ce da aka ta san sirrorin aljanu da yawa kamar zai samu labarai da yawa na sirrorin su a wurinta aljisam kuma zai haifi ɗa da ita ɗan da zai zama yana da jinin mutane da jinin aljanu a jikinsa kuma zai gaji Sulaiman zai zama dindindin suna bauta kenan ba ranan ba ranan za su kwaci kansu daga wannan bauta na hidima ma annabi Sulaiman to da haka sai suka kyankyasa Sulaiman suka ce a'a ai wannan mata da yake uwarta aljana ce wato kwakwalwanta na da matsala saboda rabin kwakwalwar na mutum ne rabi na aljani Yadda ka san mutum aljani ya taba shi ai hauka cewa yake ko to ina ga kwakwalwar ko da rabin kwakwalwar ne dungurungun na aljani rabi na mutum ai ka san ba za ta fi daidai ba ta ne zai ce to ba damuwa zan gwada kwakwalwar nata wato magana biyu so ga masa da wannan da kuma cewa kafanta kafanta wato tana da gashi kafanta ba na mutum bane kamar na dabba ne yana da kafanta kofato ne da ita ba ba irin na mutum bane saboda uwarta aljana ne uban ne mutum da kafafuwanta ba irin kafafuwan mutane bane irin kafa kafan dabbobi ne mai kofato za a ga ta zo da rigunanta suna jan kasa da haka kafanta ne irin na kofato sannan kuma kwakwallonta ma rabi ne na mutum rabi na da kyakkyawa ce kamar amma lallai kafanta da kofato sai annabi Sulaiman sai ya ce to abinda za a yi nakiru la arsha ku canja mata kamannin gadan nan nata nan ko a ce arrufu to nakiru ya zama mu'arraf ya zama munakkar wato a canja kamannin gadan inda yake da gold a cire a nemo wani diamond a sa inda yake da silver inda yake da silver inda yake da gold a ce a sa silver inda yake da silver a ce a sa diamond inda yake da wani dutse mai kaza a canja wani dutse mai tsada irinsa a canja a canja kamannin gadon inda sai a gwada hankali za ta gane garinta ko ba ta gane tun ta bar gudan a can haka ne kuma nan din da ta zo ba bar shi haka ba sai da aka canja kamanni kaga urewa hankali kawai ke iya gano gadon nan ba wani test da za yi wa intelligence na mutum wanda ya wuce wannan ta baro gadon a can karkashin tsaro mai tsanani cikin ɗaki cikin ɗaki har ɗakuna bakwai ga masu gaji nan kuma da zazzo din ba da kamanninsa da ta baro shi a can ba an canja masa kamanni to sai hankali ya kure ke iya gano gadan da haka in kun canja kamannin nan zur za mu duba a tata bi za ta gane gadan am ta kuna min allazina la yatatun ko da zama cikin wanda ba su iya ganewa ba
فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين فلما جاءت قيل أهكذا أشجي قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين to da ta zo din aka nuna mata gadan daga zuwa bayan an canja masa kaba tambayar ma da yake ana so a kure tambayan ga lafiyan kwakwalwanta ne tambayan ma juya tambayan akai duk ɗalibin da ke rubuta jaraba ya san akwai tambaya wacce take ta kai tsaye akwai tambaya wacce take zo a karkace to me wahala amsa babu kaman karkatacciyar tambayar dan in zaka ba da amsa ma karkataccen tambaya sai amsar ma ta karkace kaman tambaya sai ya zama tambaya amsar ta zo didi da tambaya mana duk inda tambayar ta lotse ta bi ta yi kwana amsar ma ta yi ta bi wannan kwanonin sannan ne za ta zama amsa ɗari bisa ɗari haka ne amma an tambaye ka complex question ka kawo simple answer bai yi ba shi ma answer sai ya zama as complex as the question idan kuma tambayan is simple amsar ma zai zama haka to sai aka com- sai zama tambayan ta zama complex me ba ce mata shin wannan gadanki ne ba haka aka ce ba wannan ne gadanki a haza arshiki ba haka aka ce aka ce a haka za arshiki shin haka gadanki yake dala da ba ta murde ko ba ta murde ba dan amsa ta zama ta zama ɗari bisa ɗari ita ma amsan dole ta murde sai ta ce ka annahu huwa kaga amsan ita ma ta murde kamar tambaya da aka ta ci jarrabawa kenan ɗari bisa ɗari ta ce kamar shi kuwa kaga ta ci ɗari bisa ɗari da ta ce shi ne da bata ci ba dan ta bada simple answer to a complex question ta ce shi ne na zama simple answer amma zai ce ka annahu huwa ya dace a haka za a rashin ka annahu huwa kamar shi kwato da aka ta ci jaraba ɗari bisa ɗari da kwakwalwanta lafiya lau da aka suleiman alaihi salam nan tun da ta ci jaraba sai gira ya motsa wasu suka ce gira ne ya motsa masa kishi na manyan bayan Allah maimakon ya goranta mata mulki da iko da sarauta zai ce a'a wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimina dan ta ci wannan jarabawan ai a gaya mata da su a gaya mata bata kamo ba domin mu an ba mu ilimin annabta tun kan ta zo ba sannan mu ko mu musulmi ne da ya mata alfahari da shi ne Suleiman sarki dan Dawudu sarki sarkin duk duniya ya ce ke dakata garin ku dan ƙauyen saba bai kai wani yanki cikin mamlakar ba kuma bai ce mata a ke mutane kawai ke mallaka ni da aljanu da tsuntsaye da dabbobi da komai da tsutsa bai mata gori da wannan ba da musulunci ya mata gori wa kunna musulmi ne saboda girman musulunci za ga annabawa suna itizazi da musulunci suna ganin girma abin za su yi alfahari da shi suke fara alfahari annabi sulaiman bayan ya mallaki dole da tafi duk duniya karfi kamar a ce kane ya fi a ce kane shugaban kasa amerika yau shine sarkin misa a lokacin a lokacin minsa ta fi yadda Amerika take a yau a lokacin domin ba za a annoban yawa mu je Amerika neman awon abinci ba ba za su iya ciyar da duniya ba za su iya minsa kuma an yi annoba a duniya ta ake zuwa awon abinci lokaci sai da aka je da ya zo rasuwa rabbi ka ta sai ta yi mulki wa alamdin jawil a hadisa hadin sa walid an tawali bidiyon ake tawaffani musulman bai ce ma nabiyan ba tare da annabi ne sarki ne Allah ka ɗauki raina ina musulmi sai ce wa kunna musulmi na mu musulmi ne ashe nuna addinin annabi Sulaiman tare da annabi ne bai yahudi baban sama annabi ne bai yahudi annabi Dawud alaihi salam kabila ce ta yahuda bani isra'ila amma addinin su musulunci ba yahudanci ba yahudanci kabilanci ne ba addini ba addini kan dukkan annaba inna jin inda lahi al-islam tun daga ranar farko har al-kiyama ta ba wai daga bani Allah ya shawara ce to yanzu na mai da musulunci shi ne addini daga baya a tun farko ma ba addini sai musulunci dukkan annaba abin da suke faɗi kenan annabi Ibrahim yana gina ɗakin Ka'aba da ɗansa Isma'il yana ta rabbana waj'alna muslimaini laka Allah kamar da mun yi Isma'il musulmi wa min zuriyatina ummatan muslimatan laka annabi Musa bayhudin da shi ma alaihi salam yana yana cewa yana cewa bani Isra'ila ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin bai ce in kuntum yahudi na ba ga annabi Yesu shi ma kaga bai yahudan ne alaihi salam amma ki tawaffani bai ce yahudiyan ba musliman walidni bis salihin sannan haka dai da annabi Suleiman anan wa uti da ilmin kala kunna muslimin ka gane ya nuna addinin su musulunci anan wani yana yace to a to ai islam na nufin sallamawa a dai na bala mun sallama Allah a muna nufin ya za mu tabbatar cewa content din da islam ke dauke da shi a yau shi addinin su ke dauke da shi ma'ana rukunan musuluncin mu na yau shine nasu mu je nan ba mu koma qur'ani ya gaya mana wajen tauhidi da la ilaha illallah ko ya ga wancin suratul anbiya suran suran ma suran annabawa yace annabi sallallahu wa ma arsalna min qablika min rasulin illa yuwa ila annahu la ilaha illa ana fa'budu kaga la ilaha illallah kalmar shahada da dukkan annabawa ya kudu tun daga adam har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauran Muhammad rasulullah shi ma Allah tana tare dukkan annabawa wai zaka zalla misa kan nabiyina lama atina ku jira kuma jakur rasulun rasul Muhammad rasulullah ne ba مصدق لما قلت تؤمن بي وتنصرنا قال اكرم اكثر على ذلك قال وقد قال فشهدوا انا معكم من الشاهدين كاي محمد رسول الله shi ma yana cikin shari'o'in dukkan annabawa sai sallah biyar ko annabi ibrahim na addu'a kusan ƙarshen rayuwarsa ce rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyyati Allah kamar da ni mai tsaye da sallah kamar da zuriyata mai tsaye da sallah kaga da ba sallah ba jinsa bane ba zai ba ba zai faɗa ba sannan annabi Musa alayhi salam ya Allah ya masa wa'i da shi da Haruna cewa awhayna ila Musa wa akhi an tabawwa li qaumikum bi Misra buyutan faj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus salah wa bashir mu'minin Musa da Haruna ku tsaida gida dakunan ku a Misra su kalli alqibla da ku da jama'a ku yi tsaida da sallah sannan a annabi Isa na faɗi ranar aihuwansa inni abdullahi آتاني الكتاب وداني نبيا وداني مباركا وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت أيها Allah mu wasiya da sallar da zakka mutukan ina da rai sannan annabawan gaba ɗayan su in ka tara su a sutul anbiya Allah ya ce mana wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa wana ilayhim fil khairati wa iqamas salati wa ita'az zaka wa kanu lana abidin mun mai da su shugabanni ne na addini su annabawa saboda haƙurin da suka yi mun musu wayin aikin alkhairi da tsayi da sallah da bada zakka annaba masu tsayawa ne a kofar Allah da ibada kaga she sallah da zakka rukunai ne addinin su saura azumi azumi Allah ya ga mana a bakara ya lazama ku tiba alaikum siyamu mun dauka mu kadai ne yace kama ku tiba alal ladina min qablikum ba a taba al'umma ta zo kafin da kafin mu ba wajabta mata azumi an game nan kan gaba daya saura aikin haji aikin haji kuma ɗakin ka'aban kansa tun ba sauko da Adamu duniya ba da Allah ta zai Adam alaihi salam zai bibita shi kansu suka ce Allah ba zai suka taru suna shawara mala'iku Allah ba zai halicci wanda ya fi mu daraja kuma wanda ya fi mu ilimi ba sai Allah ya Adamu ya bibita shi kansu suka gani sai suka je baitul mamur suna dawafi na nuna sun tuba da suka je suka wani dawafi sai Allah ya ce to ku sauka kasa ku gina wa wannan bawan nawa daki irin baitul mamur shine Ka'aba dan shi ma da ƴaƴansa in sun yi laifi irin wannan su je su yi dawafi in yafe musu sai in kana kan kaba da za ka je ka tsaya kan ruf na kaba to kanka daidai baitul mamur ne a sama ta bakwai daidai daidai shatin kaba shatin baitul mamur a sama aka gina kaban annabi adam malaman tarihi sun ce yayi hajjin nan ya kai so 70 kaga addinin sa ne ake hajji shi annabi nu ya annabi nu ya je shi su ya zo kafin nu idris ya je kafin nu annabi nu ya je annabi ibrahim yana bayan Allah masa umarni Allah ce wa izba wa na liba makanal baiti muka nuna Ibrahim shatin ɗakin Kaba ka san da ke an ɗauke shi bayan ruwan tufana amma duk annaba na zuwa wurin still su ziyara amma ba musu izinin ginawa ba annabi Ibrahim ya zo ya gina ɗakin Kaba Allah ce ya hau ya kira alhazai har alƙiyama ta tsaya kowa zai aiki haji wa zinfin nasi bil hajji ya tuka rijalan wa ala kulli damirin ya tina min kulli fajjin amik maza kan yi kuwa ka hau jabal abi kubaisi dutsen nan na waje da Ka'aba waje da masallaci ka kira cewa kana kira Allah ya yi umarni a gina masa ɗaki ku zo ku hajjanci ɗakinsa a nan mutum ya ce ya Allah in na kira cikin wannan sahara wa zai ji ni daji ba kuwa ya ce naka ne kira isarwa na wani to har yau duk wani alhajin da ya je maka wancan kiran shekara wajen kusan dubu biyar sama da dubu da aka yi shi alhaji ya amsa ya je kawo ko kira ya iso to kaga nan aikin hajji addinin annabi ibrahim alayhi salam shi ma ya gina ka ba ka ya kira duk annabawan sun yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai ran da ya fita haji yace wallahi kaman ina ganin Musa dan Imran ya koro dabbobinsa ya koro a ya koro dabbobinsa lahu ju'arun bitalbiya yana daga wuyan labbaik Allahumma labbaik zai je aikin haji yace ta nan kwarin Musa dan Imran ya wuce ya fito daga Falastin zai je aikin haji ya fito daga Misra kai daga Misra zai je aikin haji sannan yake cewa sallallahu alaihi wasallama ka anni bi Yunus ibn Matta kaman gani nan da Yunus dan Matta shi ma annabin Allah ne ya koro ala jamalin aura yana kan wani wani wani raƙumi shi ma yana tafiya zai je aikin haji kaga wannan ya nuna kenan aikin haji wato su ma sun sun yi aikin haji su ma duka annaba sun je sun yi kaga rukunan musulunci da sunan musulunci duka shine addinin annabawa da suka gabata ba ta ona da inna lillahi inna ilaihi a islam ba wani addini sai shi wa utina ilma min qabliha wa kunna muslimin to akwai fassara biyu nan an ce amsan annabi sulaiman ne wadansu malaman tafsir suka ce a ita ma wannan magana na bilkisun ce ta ce a wannan mamakin da aka bani na canja mun gado da kawo shi cikin kankani lokaci ba zai ban mamaki ba ai wa utina ilma min qabliha ilimi ya same mu tun muna garin saba wato labari ya same mu min qabli hadhihi mu'jiza min qabli ha kafin wannan mu'jizar da aka nuna mana kafin nan ma mun samu labari cewa Sulaimanu annabin Allah da aka kunna musulmi na mun riga mun sallama mun musulmi tun ma mun musulmi shi ma wani fassara ne
فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين فصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين وصدها ما كانت تعبد من دون الله صدها abinda take bauta koma bayan Allah na bautar rana shi ya tare ta ta musulunta tun tun da bata musulunta ba tana ta bautar rana inna ita bilkisu kanat ta kasance kanta zo nan ta musulunta nan Sulaimanu min kaumin tana cikin mutane ne kafiri ne kafirai masu bautar rana
قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة فكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير
قيل لها ادخل الصرح فلما رأتها حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير an gama jarrabawa na farko da jarraba kwakwalwa saura jarraba kafafuwa a gani da suka ce kofatan ne ko kafa ne sosai annabi sai alaihi salatu sai sa aka masa wani katon gini tare da fadan nasa aka yi wani gini aka sa irin wani wani wani abu kaman kaman marbles mai santsi gogagge aka saka sannan kuma aka sa gilas a kai wato rami aka yi na ruwa inda ruwa ke gudu sai aka sa marbles mai santsi aka ɗaura gilas da aka ɗaura gilas kai wanda zai wuce ba zai ga gilas zai ɗauka zai shiga ruwan zai kwaye ko ba zai kwaye ba in zo shiga ruwa kan za a kwaye riga ko ba za a kwaye ba dan kar su jike ko to kaga za ka kafafu a wurin shine wajen jarraba kafafun da suka ce tunda sun ce aljanun sun yi ƙarya sun ce kafanta na kofato ne kuma ya ce kuma bai sai ce ta kwashe ta kwashe ta kwaye riganta ya ga kafafunta da haka sai aka mata wannan hikima da haka da ya zo da ta zo shigowa sai daidai wajen kofar palace din sai aka sa wani babu aka yi gini kato aka yi katon rami aka zuba ruwa na ta gudu balbal balbal aka rufe kuma da gilas ta sama wanda zai zai ga zai shiga ruwa ne da haka ta zo shiga sai ta kwaye zannuwanta da wandanta da dogayen kayanta ta kwaye ta ɗaga sama sai gashi kafafunsa irin na mutane lafiya lau falamma al'atu hasibatu lujjatan ila da kullu sai kace zo ki wuce ki zo ki shiga cikin fada cikin katon gini sauran yana cikin babban gini falamma al'atu da ta ga wannan marmaro da aka yi na ruwa na gini na na daɗe da aka yi na mabulus mai santsi aka sa kwalba ta sama sai ta kashafa falamma al'atu hasibatu lujjatan sai ta ɗauka ruwa ne ke gudu fa kashafat an saƙi sai ta kwaye rigunanta daga daga sawayenta sawayen suka bayyana annabi zulmanu ya gani kowa ma ya gani ba kafafuwanta wato sawayenta lafiya lau irin na mutane ne kyawawa sai dai tana da gashi a kaba tana da gashin kafa a nan haka wannan ne kawai ya gani ke ta kwaye sai ce mata a'a ba ruwa bane zaka shiga tunda bukatan ya biya yanzu kan ta kwaye ya ce ba ruwa bane innahu sarhun mumarradun min qawari wato gini ne muka aka yi na daɓe mai santsi aka yi marmaro aka gogagge shi ne mumarrad gogagge mai santsi wato daga na aka samu saurayin da bai da gemu sai a ce masa shabun amrad wato mai tanɗaɗɗen haɓa ba kuma ya haɓar tasa jami'in sai a ce musu murdan wato samari masu tanɗaɗɗen haɓa wanda ba su da gashi a haɓarsu amrad sarhun gini ne mumarradu mai santsi gogagge min kawarir wanda aka ɗaura kwalba a kai kawarir jabu karuratin karura yana nufin kwalba kawarir wato wanda aka ɗaura kwalba a kai wanda in ta zo glass ne sai ta ga kamar za ta shiga ruwa sai ta kwaye kuma ta kwaye an gani to nan ne sai ta ce
قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب رب العالمين قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين قال da ta ga wani abun mamaki ga annabta ga cikan iko ga mulki ga kasaita wajen iya gini wato ko da ko da wato wato gogewa engineering skills na ainihin wanda suka yi masa wannan katon gini da cewa ma in an sa a sa mabul a sa marmaro da sauransu a ɗaura gilas a kai akan wannan wanda hikimomi ne na gini wanda bata san su a ƙasarta ba ga kuma annabta ga ɗaukaka nan ta ce kai rabbi ni zalamtu nafsi wato kaman ka daɗe ne kana cikin wahala sai daga baya ka fito ka ga wani daɗi ka ce yanzu zama wani daɗin kullum ana samu wani haka to sai ka ce to lallai da tuntuni ka cuci kanka da da baka zo nan da wuri ba amma sai ta ce rabbi ya ubangiji inni ni dai zalamtu nafsi na zalunci kaina da da ban yi imani ba ina bautawa rana zalamtu nafsi wa amma yanzu wa aslamtu ma Sulaiman na sallama maka na sallama na musulunta ma Sulaiman tare da Annabi Sulaiman lillahi zuwa ga Allah rabbil alamin ubangijin talikai to anan wurin da ta musulunta malaman tafsiri sun ce sai shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta da aure ta sai maida ta sarautanta na Saba na Yaman ta ci gaba da mulkinta da inda take mulki tana kuma matarsa duk a wata zai je mata so ɗaya zai mata kwanaki kafin kwana uku ya dawo ta haifa masa ɗa namiji ya sa masa suna Dawudu sunan babansa dan bai zamanin Annabi Sulaiman ya rasu bai girma sosai ba bai gama girma ya zama saurayi ba to haka dai suka ci gaba da zama cikin yardan Allah haka Allah yake abin shi wani annabi mai mulki mai iko mai arziki mai wadata kuma annabin ne hakan bai rage masa komai daraja wajen Allah ba wadata da nima ba zai rage masa kusaci da zatin Allah ba ba zai sa Allah ya nisa da shi ko ya kamace shi saboda wadata ba a haka Allah yake ikon sa ya wani annabin tun da ya zo duniya ko ɗakin kwana bai mallaka ba ko kwandala bai rike ba har ya bar duniya shine annabi Isa alaihi salam ko ɗakin kwana cikin kogo yake kwana ko shi fida babu a kogon kan yashi yake kwana in zai matashin kai da dutse yake matashin kai bai da hadimi sai hannayensa alayhi salam kuma annabi ne babba ulul azmi shi da kansa yana kansa kyari wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu Allah mai da ni mai albarka a duk inda nake kaga shi albarka daban dukiya daban wannan ko kowa shi da yau ai masu ƙarya da sunan sa ma shi yayi yawa ba takalmi amma masu ƙarya da sunan sa yau suna takalma da jet ne manyan jiragen ne shi ya raba duniya bai yayi yawa ba takalmi amma masu ƙarya da sunan sa manyan jiragen sama irin private jet ne su ne takalman hawan su kaga wajen alimi mubarakan aina ma kuntu kenan ma'a sulaimana lillahi rabbil alamin saboda lokaci awon mu ya lokacin mu ya cika za mu tsaya nan insha Allah Allah mana gafara Allah ya jikan mu da jikan iyayen mu da iyayen mu da malamu da malamu malamu Allah saka shanu mu da alheri Allah ya jikan mu da wata da wata albarka ne sallallahu alaihi wasallam bukatun da bukatun duk ya musulmi albarka ne sallallahu alaihi wasallam musulmi musulunci Allah kare ka fice albarka ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya kwanan malamu shi Allah ya kiyaye mu da albarka ne sallallahu alaihi wasallam إذن أنا عند بالله من الرحمن الرحيم جاءك أنت تنسين نزان تنادي على الضالين آمين اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين